من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لهم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 20 ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 11 ga watan 4 2023 jiya mun kawo ƙarshen suratul tur insha Allah yau za mu tashi farkon suratul najm kahin na akwai tambayoyi ta harko tana magana akan mas'ala ta wanda zai tarawihi kuma daga baya zai tahajjud ina barin maganar mishayinta ba su ɗaya ba su bi ba na yi ta abinda kullum nake yin wa nasiha mutum kullum da ka shiga cikin kame-kame kana neman wata madogara daban kamunan ka kamunan ka tsaya kawai sak kan sunna ka huta wannan sallah guda biyu da ake hudi tahajjud ko iyamulai ko ashan ko tarawih na ce muku sallah guda ce sallah guda ce ɗaya tak kowace wasu dalilai ta sa aka sa mata wannan suna kowa da irin dalilin shi tarawih mun gaya muku dai asali daga tarwiha lokacin umar bin khattab da aka sa ana yi da yake suna dogon tsayuwa baraka hudu ana zama dan huta kayan a tashi wannan tarwiya dan hutu da ake ta samu sun tarawih ta samu sunan tahajjud ganin an kwanta tashi cikin dare a tashi a yi ta ta samu sunan kiyamun laili duka nafilar da za a yi bayan isha sun ta kiyamun ta cikin kiyamun laili ta samu kiyamun ramadan don ganin a ramadan kaɗai aka shar'anta jami'in nafila a masallaci shi samu sunan kiyamun ramadan a shi aka shar'anta jami'in ta a cikin ramadan ta samu sunan ashamcinku daga barbarci asalin malaman nan bari-bari ne aka ce sallar asham kamar ta kiyama ramadan yanzu gurbar ta zama ka inda asham kina ya azumi shine asham kina sallar da ake a cikin azumi kuma da dinda sallar guda ce a takaice kenan mutum ko ya farkon dare ko ya ƙarshen dare dai ba sallar bi bace ba in wannan wacce shi ne ce mutum an mai niyya ne mai kuzari ne misali kai ta farkon kana kana da kuzarin tashi cikin dare ko akwai sunna ta zo da raka a biyu bayan mutum ma to yake wani karar da raka a biyu kana suke awa biyu kana yanka ko sama da haka ma musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka a ɗaya da wajen izi goma sha biyu izi goma sha biyu a raka a ɗaya a nafila ka gani kenan mutane da wani shirka maka min kai nan kai nan kai sunnar ka wuturin ka kare cikin daga ka tashi kai awa ɗaya kana raka a biyu kai awa biyu kana so saboda ya halitta in kamo sura guda ta maimaitawa ba ba dole ina ce kuna da Qur'ani na dibawa ba bukata ka da Qur'ani ka kan da ka kan da abin da kake yakuru fakar ma ta sanar Qur'ani ka kan da abin da kake yakuru kai ta maimaita su ga sahabiyar ira da gaba da su ta ikhlas ko hawani da ka ya Rasulullah wa dunan Qur'ani ikhlas ka dai ta kan ta tsawon da wannan annabi ya ce wani bisa ga ya Rasulullah ina san ta dan su fata Allah barama to kai ma Allah so ka saboda da kamar da kamar annabi tabbatar mai da rai da tuta class ta gaba da yawan annabi kansa da manzo Allah kan shi da sanama ya rai da da aya guda ya tamama ta tamama ta gurin kenan me matsala in kai in ba mu da ranka tashi kai raka abi kai awa bi kana yi ba shi kenan ba sai mai magana saka tasbi ana yin ta bayan ta da dan uwa cewa dai wannan ga mu tsaya kan ba kan muhada la tasbi ba a ce ba sai dare kai ta ma ko sai ko rana ko mun shi kenan ka huta ba sai wani ke cewa babansu ne ya bar wani abu cikin abin da ya bari sai ce wani abu ko me za a yi kawun da sai da shi ya za su yi yan uwa musulunci ya ba da damar wasiya ga mutum a duke shi amma kai huce ɗaya cikin uku ɗan ne huce ɗaya cikin uku kuna can kai da ba kai matuƙa abin da baban kwaci misali ya wace wani gidan kurin gida ne na kurin na iyana duk misali a ce ko mata sun zo ko bulaguro ko dole zo gidan kurin a ce da wani gidan iyana a cikin kaya na wani ka sai da kurin gidan family abin da uba ya hudu in kurin wurin magana ya ware wani abu in dai abin da ya ware bai huce ba ɗaya cikin muku ba ku dama ku sai da a yanzu ba na ku bane annabi ce Allah ya ba mamaci ya ta sabi da duke shi cikin ɗaya cikin uku da abin da ya ce za a yi wani bai ta biyar da ba a cikin ɗaya ko da kun sai da kun take da ba na ku ba ɗaya cikin uku kenan za ku diba abin da baban ku ce ka sai da in ya kai in biyu ce cikin ku ba iya da haƙƙin ka kuma haƙƙin ku haƙƙin ku sai da shi amma idan bai kai cikin ku ba wannan kuma shi ma ya huce nashi kenan ya daidaita sai a raba gida uku ɗaya ne nashi wannan shine Qur'an la wala sai war fa ha ta ta ji eh akwai mace a shirka tambaya mace ce tana cikin azumi sai jini ya zo mata sai ta tsaye da azumi aka ce kullum sai ta kwanda niyya ba gaskiya ba ne daga jini ya kare kuma za ta ci gaba da niyyar azumin ramadan kurum yadda kai a farko haka za ta ci gaba da niyya eh kullum kuma haka kwana ya daman ta kwanda niyya azumi ba ta ce mana ne azumi kaza a takaice kurum ci gaba da farkon suratu na jam bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da turmamuwa lokacin da ta hada zamci lokacin da ta bace kamar hadawar rana akwai turmamu masu tahiya ko suna bacewa yanda rana take bacewa a gare mu mai bayani a baya dai Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da komi da abin da ya so in ma turmamu wanda kuma sun ma malamin cikin magabata suna ci ana nihin lokacin ana neman alkur'ani lokacin da aka sabkar da shi lawala zahirin da magana Allah na rantsar da turmamuwa lokacin da ta fada jawabin rantsuwa ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa yana kare annabin shi sallallahu alaihi wasallam game da tuhuma da suka da suke mishi Allah ce ma dalla sahibukum wa ma gawa abokinku ma'ana muhammad sallallahu dan tare ke da ku bai bace ba bai bar hanya ba wanda aka dora shi kuma bai hallaka ba shiryayye ne kuma akan hanya yake wama yantiqu anil hawa kuma muhammad sallallahu bai magana ta san zuciya bai magana ta san zuciya in huwa illa wahyu yuha yana magana ne ta wahayi da aka mishi ɗan wannan sallallahu alaihi wasallam hatta cikin kakaci cikin wasa ma bai yin magana ta banza daya cikin sabbin ya rasu na ka tuda'ibu na rasulullah kana mana kakaci ya ce wasa ɗan zolaya sai ce wallace ini na abubuwa illa haka ko a kakaci banna magana sai ta gaskiya abdullahi bin albin as yake cewa shi a cikin sabbin da ya nisa wajen wanda ta abu hurairar ce yana tsoron shi wajen yawan hadisai shi rubuta yake yana da suka ce kai yanzu abdullahi kana rubuta komi kaji annabi ya dauko komi ya kawai fatan ka rubuta ya fi shi ma kai magana kan komi ka rubuta ko ya zo ba annabi labari ga abin da suke cewa kan rubutu da nake duk abin da ka faɗa ya ce ukutub fa wallazi nafsi bi yadihi ma kharaja minni ila alhaq manzo Allah ce ka ci gaba da rubutawa na rantse da wanda raina ke hannun shi ba abin da ke hutowa daga baki nan sai gaskiya kacar kuka rubuta gurin a nan bayan magana ta san zuciya wannan allah mai kariya game da kirkire ko bin abin da rashi ya mishi yana bi ne abin da aka mai wayi abin da aka ɗora shi a kan hanyar da allah ɗora shi a kan teki a wannan manzo ne na allah wanda allah ya aiko ya shirya da al'umma gaba ɗaya wanda aka mawayin alƙur'ani amma bai magana da son zuciya da ra'ayi shi abinda aka ce yayi yahudi shi ke hudi idan inda musulmi za su fahimci haka me kare rigima kowa ya je ya ja bata ya kawo nashi ya tsara nashi ga abin da ya kamata da dokoki na shiga da huta da kaza da kaza duk kowa mutane da yawa aka hanyar fata duk rigima da ake kan wannan ne mutane kowa ya kai ka kai kan zaka iya yi ai ibada Allah ce to shi kanshi manzon da Allah ya ko bai yin wani abu sai da aka ce na aka ce bai da karan kanshi in wa domin lamarin ibada an ta tauqifi ne hatta maganar lada da Allah ke badawa akan ibada lada kaza manzon Allah bai kirkira bai wadin lada da rai hatta lada abinda kurin aka gaya mini abu kaza ga ladan shi ya gaya mu bai hodi bai karkira na ƙarfi zai zauna kuna kaza kawa kaza kaza kaza mutu kaza kuna hira haka suke annabu a lada kurin allah ta kaza lada shi kaza kurin hodi ne kun yake wannan mara addini ba wata dama ga wani ya shigo ya rinka kaya muku wanda kamata ku yi ta ra'ayi harka ce daga allah bayi kuke na allah allah halishe mu dan ibada kuma ya aiko wani zai kama nuna ibada kurin namu mu bi ne kurin mu huta duk wanda ce zai bi nashi ta kuma iya cikin mata tabbas shi ne Allah ce in huwa illa wahayuha kenan wahayi ne shi ma da aka mishi allamahu shadidul quwa wani mai tsananin ƙarfi shi ne ya sanar da shi wannan alƙur'ani zumirratin fastawa nan ana siffanta malaka jibril iya da halitta mai ƙarfi cikakken halitta kyakkyawa halitta iya kyakkyawa halitta to mai ƙarfi ne bale wannan tare shi ce amshi abin da zo da shi mala'ikan mala'ikan ma mai ƙarfi ne ke wani kenan bai tare shi an yamin samu game kwace ta hanyar zai kwace ko ya juyi abin mala'ika mai mai ƙarfi mai cikakken halitta ya ce hobin ufukul ala na ana siffanta maka wata gamuwa da suka yi tsakanin jibiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga mala'ika an ce nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaka jibril da siffar shi ta malaka jibril so biyu daya sidratul munta daya kuma a nan duniya ya gan shi da halitta shi ace da wuke huka huki 600 ya cika sama ya cika ko'ina ya riye ko'ina wannan ya gan shi na iya gaya maka wani hali da ya gan shi da ya zo mishi wuhul bi ufqil a'la malaka jibril iya daga sama iya daga sama daga sama ya itin karo summa dana fasadalla iya zo iya zawa iya zawa tun daga sama ya gangaro gangaro ya zo zo sai da ya zo fa kana qaba qausain aw adna iya zawa annabi sallallahu iya zawa sai da ya zo gab kusan a ce baka biyu kasan baka kibiya tsawon kibiya baka biyu kenan sai da zo kusan gaba biyu ko ƙasa da haka kenan sai da zo kusan shi nan wani siffar wahayi ce kenan da zo kusa tun daga sama gashi gashi fa auha ila abdihi ma auha a wannan hali ne yawa wannan bawa na Allah Jibril yawa bakai Muhammad kai Jibril yawa bawan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma auha abinda aka ce mai wahayi wannan abin da ya wakana kenan ce don haka ce ma ka zabar fu'adu mara annabin da maza Allah ya gani ba ƙarya ba ce ba abin da gani ya gani ne haƙiƙa abin da ya ce ya gani na Isra'ila mai iraji Allah ce a fatu maru nahu alama yara za kuwa muhammad jayayya kan abin da ya gani wadda ƙadar ahu na nazarin ukura ai daman kafin da duniya daman ya ga mala'ikar jibril inda sidratul muntaha a magare tukewa nan isra'i da miraji dai ai an ji sama ta ɗaya ta biyu har ta bakwai daga bakin wannan magariya iyaka shi malaka ya ce nima baki na nan shi malaka jibril ya ce baki na nan kuma nima na ya ƙare daga nan manzo Allah ya yi gaba to kenan a wannan wuri ke manzo Allah ya ga malaka jibril da siffar shi ta malaka jibril to ‘yan uwa wannan shine mas'alar na ganin da ake danganawa a nan sallallahu ya ga Allah wannan mas'alar ce wannan mas'ala kullum ana bayanta irin wani abin da yake zama kamata mutane su gane san gaskiyar magana iya wata wani hudi a ce shi ma wa annabi jafari kasan suke cewa ya kawo ta magana akwai za ce kawo annabi kaza shin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mas'ala ce tun da ran shi an tattauna a kanta na ganin Allah manzan Allah ya ga Allah magana ce tabbatata cikin sai da bukhari cikin sai musulun ina ga ruwayan masaru da bukhari ya kawo musulun ya kawo ya ce sai ke ce ma'aisha radda la'ana hala ra'a muhammadin rabban ya aisha muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji tattara ƙarƙafar sha'ari ta shi wani magana kawai hankali ya tashi gashi na tashi hankalin da ma tashi wannan tambayar daga ta yi tsauri da yawa annabi za ka ce ga ubangiji ta ce salasun mana da suka hunnu mana da suka hunnu fakar kazar ta ce abu guda uku duk wanda ya baku labari kansu ƙarya yake abu uku duk da ce muku ga muku ka labari kan ƙarya yake da jarci sun sai bukhari sun sai musulmi tace man handasa kun ana muhammad kadar arabau duk wanda ba ku labari muhammad ya fi ubangiji ƙarya yake inji aisha inji aisha da nan cikin sai bukhari cikin sai musulmi tace fa da kaza ƙarya yake tace dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tudrikul absar ko tudrikul absar gani bai riskar Allah shi ke ganin mutane ta kawo dalilai na cewa ture duk wanda ya ci annabi ya Allah ta ce ƙarya ke ji aisha na biyu ta ce dole ba ku labari annan sai manzana sama ya san gaibu ta ce ƙarya yake in ji aisha aisha ta hudu kamar yadda ma ƙarya tana cewa a aisha ta ce ƙarya yake in ji aisha ba ce liyarsa ba ce liyarsa ce aisha ta ce ƙarya yake mutum sai da bukatun sai musulmi haka ta ce duwun da ce muhammadu zama ya ɓoye wani ya rage wani abu bayan ya koma ga allah kawo shi ma ƙarya yake wannan abu uku ka rike wutsayin ka na mai imani kawai wanda ya juya ga kansu uku ta ce dole wai kuta ƙarya yake ne ta ce yanwa meye masala cewa a nusar suka ce ga ubangiji ba nan ake zuwa ba kullum da ana magana suna yi ne da cewa su ma nasu ya gani ba da abin kare nasu ya ke ce ya kare su ma nasu ya gani ta ba shawo ba dan muridi ma ya kana ganin Allah da ne nan duk mai jin talabijin kin Nijar ba radio ba talabijin ta Nijar daya cikin malamai cikin malaman da yiko ba wannan aka koyi ba a tele kun saka abin yana hannun mutane ma ina da shi malami ne sananne na wani ɗariƙar ya ba ɗaya cikin masu shirin ibrahim ali Allah shi kanshi Allah mai cikawa yace na baka abu kaza kai kwana abin ce zaka ga Allah ciki ciki irigiri yace maka Allah baka zo ka zo ka tsina mara barka irigiri wanda ga Allah dan wani to za mai cewa wani ga Allah balle magana balle magana malamin shi muriji ba ta magana kana Allah a wajen su to dunan labari na ƙarya suke hudu yan uwa mas'ala bayan wannan Aisha wani ya kama tawili cikin sai musulmi Abu Dharr yake wa manzana tambaya ya rasulullah hal ra'aita rabbak ya manzana shin ka ga ubangijinka yace nurun anna ara ta ruwa ce ra'aitu nuran na ka haske dai ya san ga Allah cikin sai musulmi abu zara ne ta da tambaya nan manzana ka tambaya ba da amsa in ce kace aisha ce ka tawili to nan manzan Allah aka ma tambaya kuma ya ba da amsa ce ita ina da Allah dan haka Allah subhanahu wata'ala ya huce wani a gan shi a nan da duniya yana cikin ni'ima ta aljanna cikin wata ruwa akwai ruwaya wadda zan karanta muku tana ƙasofin tana fa'ida a cikinta wadda tana karantar da mu a nan sallar salama ya ga ubangiji a cikin mahulki a cikin barci shi ne kuna wakana ga lafazin a cikin sai cikin sunan turmuzi a shi kaɗai zan da ya zo a magana tana ɗan abu da zan karanta muku nasin hadisin nan da zai zo magana a hili karara ga yadda ruwaya take ta mu'azu bin jabal radiyallahu anhu yake cewa utubisa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta gadata an salatu subh hatta kidina natara'a ayna shams fa kharaja sari'a fa thuwiba bi salah فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته faƙala lana ala masafikun kama antum abinda yake kayan sauran da abinda na karanta ma'azibin jabal ke cewa wata rana manzana sallar salam ya jima bai hutu ba sallar asuba ya ce ya makara sauran kaɗan muga hasken rana kidan da ya fi sowa yawa rana ta fi hutu ma ba ta hutu ba ta hutu ba sauran kaɗan rana ta hutu ya hutu da gaugawa da gaugawa sai aka tada sallah ya yi sallah sallama ya ta gajera da ya sallama sai daga murya alama safikun kama antum kowa tsayin da yake kina akwai magana kowa ya tsaya inda yake kama antum sun manfatal ilina sun maƙal sai ya tashi yake ce musu ama inni sa'uhaddithukum ma habasani ankum al-ghada yace zan ba ku labarin abinda ya tsare ni a yau sahire yau muto da wurba yace anni qumtu min al-layl fatawadda'tu wa sallaytu ma qaddara li fana'astu fi salati fastasqaltu fa idha ana bi rabbi tabaaraka wa ta'ala fi ahsan sura فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قلت لبيك رب قال فيما يختسم الملأ الأعلى قلت لا أدري رب قالها ثلاثة قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدي فتجلى لي كل شيء وعرفت yace sai yake ce yake ce musu kun san abu zan ba ku labarin abin da ya tsare ni a wannan sahiya bin huto ba yace cikin dare na kiyamul da na yi kyamullai na arwala na sallaci abinda Allah kaddara mun in sallata na kare wannan sallatawa ya ce sai fana'astu fi salati sai ɗan gengedi ya ɗoke ni a cikin sallar fasta sakal wannan gengedi sai ya wuni a barci kidan barci ya ta a wannan barci ne fa'iza ana da rabbi tabaraka wa ta'ala fi hasar sura sai ga ubangiji na mai girma da buwaya na ga Allah cikin mai kyawun sura kaga a mulki ne ko yace sai yace mun Allah ce mun ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nace labbaika rabb na amsa kira ya ubangiji sai Allah tambaye ni fi ma yaqtasimu lil mala'i al'ala akan menene mala'iku ke tattaunawa sai mala'iku sun tattaunawa akan me mala'iku ke tattaunawa na ce la adali ya rabu sani ba musamman ko biskit tamnawa sai dai mun tambaya uku ya ce sai ya ɗora taji shi a kan kafaɗata daga baya bayana sai da naji sanyi a gaban ƙirjina don a cikin barci wa kana ya ce a lokacin nan fatajalla li kulli shay wa arafta yanzu Allah sai buɗe mun komi Allah san da dole aka buɗe mun gaibu aka buɗe mun komi ya ce na san komi bayan an buɗe mu kuma sai tambaye ya ce ya muhammad قلت لبيك رب فيما يختسم الملأ الأعلى أكم يا محمد ملكوك تتمناوا to tunda za mu da shi gobe ko yanzu ya sani sai ta fi da kaffara cikin abin da yake kankare kurakure qal ma hun qult me wannan ruwa ce mace me ake ne da kaffara yace mashayul aqdam lil jama'at والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباق الوضوء في المكروهات sanata tamnawa me abin da yake kankare kurakuran bayi yace tahiya wajen sallar jami da zama a masallaci bayan sallah kana jiran wata da cika arwalla a lokacin da ciki fesan ruwa cikin sanyi masa ruwa ka daure ka cika arwalla ya ce sun mafima sun mafima kuma tambaye na kuma bayan wannan cikin me suke tattaunawa mala'iku sai na ce ita'amu ta'am walinul kalam wasalatu billahi wal nasiya suna tattaunawa cikin muhimmancin ciyar da abinci da kyakkyawar magana tarsa magana ga abokan magana da yin sallah cikin dare mutane na barci kan wannan suke tattaunawa sai a lokacin na Allah sai ce mun sal Muhammad ka tambayi abin da iroko i tambaya kul ya san me zai tambaya yanzu Allah sai lakanta mishi ga abin da za ta ga abin da zaka ce wannan ita ce addu'a da musu mu sani dan a karance ta iya mana san daga baya masu kallo gyara musu sai mu sai ta ga lafazin addu'a da ya ce ka karanta ta Allahumma inni as'aluka fi'ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafirli wa tarhamni wa idha aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ga lafasa ma'anar addu'a ya Allah inni as'aluka fi'il khairat ya Allah ina roƙonka damar aikata ayyuka na alkhairi yin ayyuka na alkhairi wa tarkal munkarat Allah ina roƙonka barin dukkan abin da ba su wa hubbal masakin Allah ka sanya mu san talakawa wa anta ghafirli wa tarhamni ya Allah ina roƙonka ka gafarta mini kai ji kaina wa idza aradta fitnata qaumin Allah idan kana ne fitinan wata jama'a fatawfani ghayr muftun Allah ka amshirena ba cikin wannan fitina ba Allah as'aluka hubbaka Allah ina roƙonka sanka in rika sanka Allah wa hubba man yuhibbuka ina san san duk mai sanka ma Allah wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik Allah ka sanya mun san dukkan aikin da zai sa a samu kusanta ka Allah ka ji addu'a sai manzana sai manzana yake cewa sahabbai inna haq wannan addu'a gaskiya ce kuma mulkin gaskiya ne fadrusuha ku karanci wannan addu'a ku karance ta sai summa ta'allamu kuma kuma ku karantar da wasu wani da ana yin ta ba'adar makatuba bayan sallah ta farilla ake san wannan addu'a nan a takaice mun doke lafazin ma'anar dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji a cikin barci shine magana Qur'an kuma da wannan addu'a mai muhimmanci wata ruwa ta ka ana yin ta bayan sallah ta farilla Allah ta kusa wannan addu'a bayan sallah ta farilla Allah ta yanke mu amin kenan yanzu mun ji dai cewa Allah subhanahu wata'ala ya karewa manzon shi duk wani kirkire da ra'ayi da wane ne a duk abin da yake yi iya bi ne ta hanyar wahayi da aka mishi kuma ka siffanta mana wani kaifiya ta wahayin da aka mishi mala'ika jibril ya sabko sai da ya zo gab da shi ya mai wahayi abinda Allah ya ce mai mai wahayi kuma abu Allah kare ma kazabal fu'alu mara abinda wani ya gani haka ne ba abu da na na khayal a haƙiƙa ya gani afatumarunahu ala ma yara za ku mai jayayya akan abin da ya gani wala qadar au nazala al-ukhra daman ya ga malaika wani jiko daban kenan yace inda sidratul munta a magare tikewa inda jannatul ma'awa aljanna a can take wajen wannan magariya a can aljanna take idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaqa al-basar wa ma taga lokacin da wannan magariya abin ke lillidewa na al'ajabi na abin mamaki da ya gani shi kaɗai ga abin da gani ƙwarai akwai abin mamaki da lillidewa na magariya alace ma za ka da basirin mataga mahammadu annan mahammadu mazara ta karewa lokacin da ya je wannan wurin wannan magariya inda ya nan yake kallo bai ba kalle kalle inda yake nan abin da yake kallo shi ne yake kallon abin da yake cikinta irin abin da Allah mata a cikin magariya na shi kaɗai ga abin da ya gani kurin nan iya magana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi Isra'i shine tahiyar Makka zuwa Baitul Maqdis mi'raji kuma daga Baitul Maqdis zuwa saman bakwai zuwa wannan wurin da aka yi wanda a can da ya samu salloli guda biyar dan Jibril an je inda ya tsaya manzo Allah ya gaba Jibril shi bakin shi nan bai gaba bai iya gaba daga nan sai ka tabbata take bakin nan sai shi jibril manzo Allah ya gaba a can ne ya samu aka bai sallah tun daga sallah 50 in ya dawo ya dawo wajen Musa ya ce kai Musa ya ce mama da koma na jarab na jarab mutane na banu Isra'il wallahi Allah sallah 50 ta yawa ka je a rage maka Muhammad manzo Allah ya koma 45 ta kai ne har ta zo biyar annabi iya komawa iya dawowa iya koma a rage mishi iya zuwa da zawa tsakanin Musa da wurin da ya zo sallah ƙarshe dai aka ce wannan su ne guda biyar ba sa canzuwa an ƙare kuma yanzu kuma wannan suna kan bacin hamsin ke akalla ke limka gida goma kenan duk da haka nan da ya kuma wajen musa musa ya ce koma ya ce kaya ya ce musa bane koma ya ce ina kumya goma ya isa a can ya samu sallah ya zo da ita kenan a shi ainihin maganar da allah ke kada shi abin da ya gani ya gani don su daucin da ya dawo a dare guda ne ya je dawo ƙureshawa sun san tahiya tsawon tahiya baitul maqdis wata zuwa wata dawo wani wata biyu ake ajiya dawo daman ga mutum da ba sai da shi ba suna ce ya kawo labari daga sama sai da bakariya ce kuma ya kawo musu labarin na cewa an je wai su ba magana suke sama ma su ba sama ta sama ma su kurin ake kudus an je baitul maqdis kurin an dawo su akan da suke rigima ba ma zama ba su zuba suka zuba suka ba sama ma suna aiki da abin suke ganin idan so gashi kowa ya sani kowa ya san mata magana wai ya je ya dawo a dare guda an ce anan hawa sama su sima imanin sama su suka yi ridda suka ce ya za a yi yana bai wa kwar wannan abin shi ne zan fitina ga wasu kuma aiki da kwallo suna kan bai wasu abin da yake gashi da yanzu dai ci gaban ɗan adam ma hili a nan wani adam sai maka na'urai da suke cewa ba a je dare guda akalla awa goma sha biyu ko to yanzu wannan abin suke cewa ba a yi zuwa a dawo dare guda dan adam ya maka na'ura sai ka ka dawo a minti goma minti goma ba a guda ba ina masu gudun wannan bakin hawa daya to su sun ce baiwa su kawurce mu Allah kan wannan ra'ayi kan wannan hankalin su Allah ce dai kenan wala laqad ra'a min ayati rabbil kubra tabbas muhammad ya ga ayoyin ubangiji masu girma a wajen wannan isra'i da mi'raj ne tabbas ci gaba أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى
ينزلنا الله سبحانه وتعالى yana bugun ƙwararrashawa a kan aibanta su da ɗaukan wani abin bauta daban ba Allah ba a fara'aitun mulata wal uzza kuma na ta sita ɗaukura shin ku ban labarin matsayin waɗannan abin bauta ta ku da lata da uzza da manata suka uku nan ma'ana me ya tushen su me ya asalin su me ya hujja akan bautar su babu yan uwa a wannan ya kawo maganganu da ake aibantawa su ake ake ambatawa na masala annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wai cikin wannan karatun da yake yi sai shaidan ya soko bayan mamalata ta ta ukura wai tilka da rani ƙulƙula wannan shafa'atu da turtaja wai shaidan ya jihuwa manzan Allah wata kalma waɗannan manya-manyan gomaka ana fatar cetonsu wai a shi ne jin haka ƙware shawa sun ji muhammad ya ambaci gomakansu sai suka faɗi suka yi sujada su ma suka yi sujada yadda manzan Allah ya sujada kenan ya ambaci goma kansu su ma an yabe su da su ma su iya ba sai ceto to wannan kisa an samu su malaman tafsiri magabata Allah kawo ta musu sun dauko labarin sun kawo shi alhaji labari ne an ce mara tushe mara inganci wanda malamai masu tace magana sun yi magana akan kwarai ina karbani da yamma Allah hal littafi na musamman idan karami kan wannan mas'ala ta wannan ganin wala wannan wannan wannan magana ta wannan wannan abin da aka jiho aka dangana manzo Allah wai shedani ya shigo wannan kaza zaka so shi malaka isa ba ta ba gaba daya ta mutum dan kin hashi dan ya shigo wai kawo a cikin magana Allah ya shigo magana wannan abin ne da a takaice bai wakana ba abin da ya wakana tabbatar sai bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas mushrikai sun yi sujada akan sutun najm ibnu abbas ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul sajda wa sajda musulma wal muslimun wal mushrikun wal jinn wal ins ai ce nan kurin wata iya cikin wata mu'jizatul qur'ani iya cikin mu'jizatul qur'ani manzo Allah yana karantawa suna ji suna ji suna ji iya da kun zaurun su sujada wasu sujada wa abudu sun iya sujada kun gaba ɗayan su musamman sun yi kun kowa kun yi sujada gaba ɗaya ko a ce nan jazawacin jan qur'ani ne kaji qur'ani iya karanta kun iya zawa wurin wasu judulin lawo wa abudu kun sujada ga Allah kun ko haure sujada gaba daya na an ce su sujada ne kurin dole shine bin Abbas da manzo manzo sai ya kan ya kan sujada najam jibin Abbas ya kan wannan najam ya sujada musulmi sun yi sujada ce mushrike sun yi sujada ce hal aljannu da ko sujada ya ce hal aljannu sun yi sujada to nan an ce sun sujada kurin dan jan qur'ani ne kurin sa dole kowa yi amma ba dan ba annabi ya yi abun motsin su ba mana an biyo kana ba Allah ce alakumu zakar wa lahul unsa shi yanzu Allah shi kuka ba mana ku kuka dauki iya maza kuka ba Allah mata ka allata al'uzza manata duk za ku naka daga nan ta zaniya haka ba da suke iya Allah ne mata duk haka daga zuwa ga Allah Allah ce shi yanzu ku za ku dauki maza ku ba Allah mata tilka idan ismatun jiza in hiya illa sama'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan Allah ya ce wannan an kuwa har rabo ne aka ce a raba ba mai kaza kai ayan zalunci mai kaza ci kai shi Allah mai komi da komi ku raba ku dauki mazan ku bashi mata ai ku zalunci wannan raban ya zalunci wannan rabo ku aka ce rabo ku yi raban zalunci ku ba Allah abin da kuka so التي إن هي إلا أسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى نعم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم wannan lata ko manata ko ta uzza duka wasu sunaye ne ku kuka ma waɗannan gumaka suna da ku da uwayenku shiri ne kuram wanda wannan suna ma an zalallahu biya min sultan babu wani wata hujja wata madogara kan ɗaukar ɗaya daga cikin wannan abin bauta babu ɗaya mai tushe daga Allah da haka Allah ce in yattabi'una illa zan wa ma tawal afsus wannan mutane ba abin da suke bi illa zato muna tsamanin kaza ya kai kaza iyayewa kaza duk lisayin duniya ne gurin da ka ɗan matsayin ne ya yi kaza duk da kullum mai bar hanya ta iya aiki da hira da magana iya magana a kamo nan a kamo nan kakale da zato ne wa mata wal anfus da abin da ransu ya kawata musu da abin da ya musu daji suke kira sai kaza kamar da kaza kaza ne su mai matsayi su bashi komai gobe duk haka suke wala kad ja'ahum rabbihim huda alhali kuwa ga shari'a ta zo daga ubangiji ka ta wala kad ja'ahum ja'ahum rabbihim huda kiran wa'anan duk lokacin da mutun ya bar amsal abin da Allah ya aiko ga shari'a da Allah ya aiko kuka aije kuka shiga alhawa ya kamata ai kaza aka shiga hira kaga mun hanya duk asalin tushe fata kenan ka aije maganar Allah ka aije wahayin da Allah ya yi ka ɗauki naka ƙwallon a cikin molanka duk batan duniya ne duk batan duniya ka dauka al'umma ta bace za ka kurin abu ne da ka eh kaza wanda ka ra'ayi shi wanda kawo da tafiya da irin ko ne haka ne ko wanda ka zama bace ka bar nasi kana aiki da ƙwallonka mu ƙwallonka tana je tana kuskure ko kuma za ka san da matsalar ƙwallo yake da hankali duk yadda ka kai ka sa akwai wanda yake hankali tabbas duk yadda ka sa akwai kiran ƙwallo kai kiran ƙwallo irin girci dole sun abin da abin karatun jarrabawa za ku shiga cikin fasali guda kowa ga shi nan za ba kuna fara wani abin a ci a baku takardu sai ga wani ya samu tamanin cikin ɗari wani sattin wani ishirin wani masu samun kwa komi wani mutane kuke duk mutane kuke ka kowa a nan ne wuce ka aiki nan ba ɗaya ba ya saba za a zama wani wurin wanda ya huce ma ƙulluwa ya da kurin a daga a wani ya ce wani abu ne na abu mamaki sai su ce a wani abu ne suka ce sai su ce da ta yau sai ta ji abin nan miracle miracle ne kace miracle ne kuma sa ko mu'jiza akwai abin da ya wuce lisanka zakwarin nace ga wani ya ko mu da ku kusa gari abin da ya wuce kullu ya wuce ilimi kun ka san abin da kun ka alaka shi yaro ne karbi dan shekara goma sha uku shi ya wuce magana har da qur'ani ya wuce har da qur'anin za a dauko musu hafiz kuma taro na duniya ko gaba da kowai malamai duniya masarawa masu aka shi gaba kuma haka Allah ya shi haka Allah ba shi baiwa za a ɗauki ƙur'ani ku buɗe safa ku buɗe fashi bai gani shi ya can annunci kaɗai ya ku buɗe ya ce ya ce aya kaza ya aji aya ya ce wani a wata sura take ya ce musu a wata fashi take fashi kaza shaɗaɗa ta nawa ta kaza ɓangaren dama ɓangaren hagu ya ga kuna suna hudu ya hudu musu a da lokacin yin bayanin ya sun sha bincike ta gano wurin kuma babu komai a kan shi a hannun shi abin ya juya juya fa sai a ce aya kaza ana kan ya ce fashi kaza aya ta kaza ɓangaren dama ɓangaren hagu aka shi ɗaure shaɗaya ta kaza kalma ya gabu zaka ina shi cikin ganin ina da shi abin ya wuce hankali ya wuce ilimi kuma wani abu ka kaɗa ka dole ka kai mutum ɗan wanka dole ka yadda akwai abin da ya wuce ƙwallonka malamai na duniya ƙwararru kan ƙwararri amma su ce wallahi ya gama da su yaro ɗan sha uku ya yi ƙarfinsu shi ne wani wani wani ya zai bincike da kai a ce haka ne ita kaza kaza kai an mutu ya san ya san kilga su kusa gani ya san kilga Allah ya san kilga sai ce aya ta kaza fashi kaza bangaren da bangaren hagun layi na kaza kalma ta kaza sai ga musu lamba ta kaza da lamba aya da lamba fashikin fashikin sai ga musu fashikin sai ga musu ta kaza ce tuna ba kan dawo kenan abu akwai abin da ya kai ko ne kuka da kwaro to da kullum mutum abin da ya sha addinin Allah ba a yi da ka ba a bautar Allah da ka da kwalluwa da ra'ayi a gabana a gabana kanakanci ba ma jin Allah kanakanci kurin ka yi kurin ka yi ka huta ka bari kurin ka bari shi ma annabi haka ne kurin ya tabi na lalle zan ku zato ne kurin in attabi illa ma yuha ila ce in attabi illa ma yuha ila annabi kan shi yace ni ma ina mun wahayi kurin aka mu ka huta kuma kurin shine kurin shari'a kurin yace in yattabi'una illa zan su ne mutanen ba abinda suke bi sai zato wa mata wal anfus da abin da ransu kun yarda musu kurin wala kad ja'ahum rabbihum da alhali shiriya ta zo da ubangiji na'am am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal ula
to Allah ya ce am lil insani ma tamanna koko shi mutum iya shi mutum dan adam duk abin da ke so ki samu baiwa duk abin da ke so ki za ka samu a mutum bai da wannan ikon bawa bawa kake kana kallo abu kana so baiwa abin da ke so ba duka abin da ke so za ka iya samu masa wani nashi Allah ko rabu al'adun haka ne abin da Allah shi ke wakana za ka so abu amma ba haka ba zai wakana da haka ce falillah al'akhiratu wal'ula duniya da lafiya dukkan Allah ne shi ke ba wanda yake so hana wanda yake so annabta wanda suke magana an ba bai dace a bashi ba dan waye maraya kaza kaza a Allah yake badawa duniya da lahira dukkan Allah ne shi ke ba wanda ba kana so ba in matsayin ne na dukiyar ya ba wanda kake so kudin talaka ne eh ya hana wani da kudin saki ne hana shi duka ma ha Allah ke yi wani abin da Allah sun takaice ke gurin وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
أن وانا مسألة أيديوا suna kama wasu abin bauta su ce za su musu ceto a wajen Allah wasu a can da sun kama wasu mala'iku sun san akwai Allah babba amma suna ga ba a bautar Allah kai tsaye sai mu ta wajen wa'annan mala'iku dan kaji ba a ta masu magana wasu sauran gumaka suna cewa wasu ruhi ne mai tsarki na mala'iku ke sauka kan wa'annan ababe suna ga ba wani a wannan gumikin a saman shi ne kamar ta hanyar shi ne wannan mala'ika ko wani abin mai zai ke sabka a kan shi suke bauta mishi ba ya bauta ma Allah kai tsaye su wasu gobe kiyama za su musu ceto a wajen Allah to Allah ce mala'ika a sama ko ƙasa mala'ika bai mallaki ba ceto bai mallaki ba ceto ga wani ceton shi bai amfani illa min ba da an yi zanen lawo man sha'awar da kenan tabbata akwai ceto wanda Allah kai mala'iku hatta bayan Allah na kware amma da su suka zaba daga nan kurin kai ka bi mala'ika dai ma ceto shine babu sai mala'ikan kanshi a sama ko kasa ba mala'ikan da ya mallaki ceto ga wani amma Allah yakan karrama bayin shi masu imani hey sa wani ba ba mala'ika ba a cikin mutane ma Allah zai ba da cetonka ga wani bawon shi amma Allah zai ce wani ka ceci wani ba shi zai ce ba kuma na cece ka ko kai wani ban cetonka a shi Allah ne zai karama wancan kin wanda zai ce mace tan kai kuma ka samu ceto ta yin shi Allah ya ba da dama ka ceci wani hatta ga uwaye da aka ce uwar iyas uwar iyas ma uwaye Allah ya ba wani uzuri kai bayan ma ayi uwa kane waye wane ne Allah zai ba ku masu imani ku je ku ceto ƴan uwanku musulmi a gidan a gidan wuta ba ma bai san kowa ma iya uban ma kawo uban ko kawo race bai da kowa ma bai imani a maka ji a wuta bai da kowa dangi to akwai wuji masu imani Allah zai ba masu imani umarnin ku je ku ceto su je su dawo su dawo za su kare ba su ga kowa ba Allah zai akwai saura shi Allah san komi su ba kai za su kare su wasu imani amma sun cito sun cito sun ceto karshe Allah subhanahu wataala annabi Allah zai wata jimka ta musamman shi ma gidan wuta za a hudo su kenan Allah bai bar bai bar idan ku imani ba to amma Allah iya ba wasu karama girma ce kai ce ciwa ne amma ba mutum yake cewa ba a ni zan ceto wani ko ne buga gaba sai ta akana daga duniya baka cewa wani ka cece ni dan shi ma baka da garanti ya tsira ba zai cece ka yan an ba wanda manzo Allah ma shaida ba shi kadai yake da garanti ba manzo Allah yana raye sallallahu alaihi wasallam ina Usman bin Maz'un ne Allah bai cika umma ala take cewa shahadatu akramaka Allah shaida ta kan Usman Allah karamaka ka ka annabi ce ke ke umma jiri waga miki waga miki ni manzo Allah ne Usman bai zai tace in kuwa har irin su usman ba za a tsarkake su a wajen Allah ba har abada ban gaba waye zai tsarkake a wajen Allah a takaice manzo Allah ya hana ka ce wani aljanna ne wanda manzo Allah ya ya ambata ya ba su bisharar aljanna su ne garanti cewa yan aljanna amma duk wanda ba su ba sai muna ma wani fatan alheri ka wani sai muna fata ya cika yake kewa cikawa muna mai fata mutum kware ne muna mai fata amma bakka yake wani kun aljanna ne wannan sahabbai suna raye har ce wata ina idan irin waɗannan ba a cewa kai tsaye koyan aljanna ne haka kurin mutum ya sha iska shi ya koce ce wai ko shi shi kenan ka bi shi kuma kai kuma kai kuma ka bi shi har ga mutum kisa ta banza wai bin shi ya yi ma kusa da kama sunan Allah kisa da ta dan wani ake dan waye dan waye ko dan waye dan nasu ko wani wani dan nasu ta shafi kisa kisa wani dan nasu ta shafi ta shafi wa'azi ga aqidarsa ita ce aqidarsa kuma suke magana ayoyi suke neman su soki wani aƙidar su kenan neman agaji a wajen Allah wajen wani Allah kisa ta shi ba zaje wani dan Nasiru a Niger akai a talabijin ci Niger ba radio wace ba gani ba in ki da karan malami ya magana iya ba da misalin ana iya neman agaji a wajen wani ya ka misali wani dan Nasiru wali suna tahiya shi ne mabiyin shi ya zo saman ruwa shi dan wani taka saman ruwa ke tahiya bai nutsewa bai shiga jirgin ruwa yace suna ta suna ta suna tahiyar shi da muridin shi almajirin shi a sama ruwa shi walin shi almajirin iya kamsa walin nasu walin nasu iya taka san shi iya a sama ruwa iya kiran walin yace walin nasu iya taka san malamin iya kiran walin nasu walin nasu san suna tahiyar ta walin nasu wai a kissa shi malamin ke cewa wai sai shekan ya sa mai kai kai maka sunan Allah wai wannan muridin zai kama sunan Allah iya kama sunan Allah ko bai nutsu juwa an kama suna wani ɗan nasir an tsira a saman ruwa an kama suna Allah an nutse me yake karanta da kai ka kira wani Allah kenan ku ya ce sai wani ɗan nasir sai kamo almajiri ya tsamo shi ya ce na ga lahiya ci ba a ci a fa abin da aka yi ga mun ce shaɗan ya sama kawai abu ya ce a gaskiya gani ne kai makana Allah ne ma ci Allah ma ya ce baka sani baka sani ma Allah ba kai baka sani ba misal kawai suna Allah Allah ba baka sani ba shi ne ba tun da ka sani shi ne an jajaye ya ci gaba da zuwa ɗin nasu ya tsira kaga nan to shi ne aƙida waɗannan mutane suke fakewa da wata kana da wani malamin yayi kaza kaza kaza wannan suke karewa neman agaji ceto ga wani Allah aƙida su kenan wallahi sai suka labe cewa magana ya ce annabi cewa annabi cewa annabi wane ne ƙarya ce ga mu musu wannan suke karewa dan uwa dan Allah mutum yayi adalci ne hankali a ce maka malamin sunna malamin addini wanda duk rayuwar da ya kare sunna ta sa aka mai adawa ko kace waya ga manzo Allah magana mara kyau ka zama ka zama kuma kada ko an ga maka sakar yace haka baka yake ne ba ko an ga maka to wannan abin shi suke karewa neman agaji a wajen wani Allah shine aqidar su kuma Allah suna bayani wannan aqida ce ta kahurci ba a kiran kowa sai Allah ka tunkari bala'i kana Allah Allah ya kama sunan wani Allah kwaram ya ka mutu ka ta kai a shagar Allah irin masu mota za ta ratse ya kama shehu wayo shehu ka kai ka mutu da shehu ka ka mutu ba Allah shi ne hadara abu ka mutu ba Allah ba Allah shaida mu yan wani ga lokaci Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته